أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mulim Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kamun gidan TV da rediyo na Banfirai yau muna sha biyu ga wata na safara hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 yayi daidai da sha ɗaya ga wata na goma miladi annabi Isa alaihi wasallam shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna tare da shehin malami sheikh abdul malik inda ke karanta da mu mustalahat dan uwa malam saluhu bai samu halarta ba saboda wasu uzura insha Allah ta'ala sati da gabata malam ya karanta da mu a tabibul muslim to yau insha Allah ta'ala abinda malam zai karantar da mu shine رجل الأمن المسلم رجل الأمن المسلم إن شاء الله تعالى أكرمك الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومسلمي ina makawunan gaisuwa ta addinin musulunci tare da maimaita godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da falalarsa ya ba mu dama halatuwa wannan wuri domin gabatar da darasi kamar da muka saba a wannan wurin a matsayinmu na ɗaliban ilmi waɗanda suke fatan su ga sun kawo ta su gudunmuwa a cikin tafiya ta ƙasa kuma da al'ummar musulmi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah ya samu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya. A satin da ya gabata mun tattauna akan wata mas'ala ta wato at-tabib al-muslim yadda likita musulmi ya kamata ya kasance. To kamar yadda lokaci yake imana halinsa zaka iske ana samun lokaci ya ƙure to sai ba mu samu damar gabatar da komai ba amma dai mun faɗi abubuwa masu muhimmanci. illa ina son in tunatar da 'yan uwa akwai wasu abubuwa guda uku da suka gabata na farko akwai ta kalima da muka yi bayani kanta ta banu zuraik babu wawon akwai iskal banu zuraik ko banu zuwairik banu zuraik ne saboda ɗaliban da suke bincike kada wani ya ɗauke ta akan kuskure sannan abu na gaba akan magana kanta da sheikh ibn usaimin ya yi kan zancen gwada kwayoyi na cuta akan wato dabba cewa ana iya nuna ta a sa ga kusu ko kuma ko bera waɗansu bera suka fahimta ko kuma biri don saboda a sanya cutar daga baya a sanya magani a ganin abin yana yi kafin a kai ga ɗan adam to wannan kuma malamai suke cewa kamar in ya kasance babu wata hanya wadda za a gwada maganin dole sai ta hanyar abu mai rai amma akwai wata hanya to wannan kuma babu matsala sai matsala ta ƙarshe kafin mu shiga cikin maudu'in mu abin da ya shafi wato yin magani da abubuwan da yake haramun duk da yake akwai hadisi na abu darda malaman hadisi da dama sun da'afa shi na cewa wala ta dawo bi haram kada ku yi magani da abubuwan da yake haram to a nan ya zo kuma musamman akwai asar na ibnu mas'ud abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an yake cewa inna allaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum Allah bai sanya muku magani ba cikin abin da ya haramta muku to sai malamai suka yi bayani mai tsawo a nan domin inda iskali yake na farko suka ce shine cewa abinda aka haramta muna in ya zamanto yana dauke da wata illa wadda za a yi amfani da shi ta hanyar gusar da hankali domin yanzu misali dukkan likitocin duniya suna amfani da alkol misali to alkol kuma an sabu wanda yana samun maye to amma ana son ya shiga jiki yayi magani to da yake nan bai bai sa'uwar maye to ba ta wannan zance ake yi ba ina fata an fahimce ni sannan kuma mafi yawancin abubuwan da muke sha da magunguna ana samu su wani dan abu irin na alkol kin nan saboda tsare su to wannan bai dauke da in ka sha maganin zaka yi maye kinan bai zamantowa daga cikin abubuwan da aka haramta sai kuma idan ba a samu magani wanda yake halas ba misali to kuma yanzu wanda akwai yana dauke da wani abu wanda yake haramun shin za a yi amfani da shi a matsayin barura ko ko za a bar dan adam ya mutu to nan ma malamai suka ce in dai ba a gano wani abu ba kuma a ciwon zai iya hallakar da mutum to za a yi amfani da magani wanda yake haramun min babin darura to don haka abu ne mai muhimmanci kada mutum ya zama to ya saki fatawa haka kai tsaye Allah shi mun jagoranci maudu'in mu na yau shine rajulul amn al muslim in an ka ce rajul ana nufin namiji an gane ko diddul mar'a ko aksul mar'a an gane ko ya fi mu ce diddul mar'a ga masu jin larabci shine abinda yake namiji al'amn kuma yana nufin aminci al-muslim kuma yana nufin musulmi wanda yake akan akida ta musulunci to in muka ɗauki rajulul amn kalima ce wanda ake amfani da ita ga mutanen da suke kula da tsaro na al'umma tsaro na al'umma kuma abu ne wanda yake wajibi domin duk lokacin da al'umma ba ta da zaman lafiya to babu wani abu wanda zai tafiya babu shugabanci babu aiki babu kasuwanci babu karatu babu ci gaba babu noma ba komai wanda kuma yake son haka ya kalli wuraren da ake yaki a duniya yana ganin komai zai lalace ya ɓaci ta hanyar da rayuwar mutane ba za ta iya samun gudana irin yadda ya kamata ba to rajulul amn al-muslim kamar mu ɗauki kamar portar de teni in mun ɗauki portar de teni kalima ce wanda ke tana da ɗan faɗi waɗanda suke ɗaukar teni to duk da yake akwai waɗanda suna ɗaukar teni na farko ba mazaje ba kenan za mu zo mu yi bayanin hukuncin su a musulunci abu na biyu waɗansu kamar su ajan secret su ba su sawa teni kin don in sun sa teni za a gane su to don haka portar da tuni wani lokaci fil galiba mafi yawanci wanda suke kula da tsaro suna sawa kaya ba don saboda kullun suna sawa kayan ba ina fata an fahimta to me yasa mutane suke tattalin zaman lafiya ina fata an fahimce ni sannan me yasa wani lokaci ake sa'awar masu yin yaƙi tunda yaƙi abu ne wanda ya kunshi abubuwa guda biyu abu na farko shine kashewa kashe ɗan adam kuma abu ne mai hatsari ko ɗaure shi ko tsoratar da shi abu na biyu yana ɗauke da a kashe mutum to kuma ɗan adam baki babban abin da ya fi bukata a rayuwarsa shine rayuwa to don me za a tattalin waɗansu mutane don su kashe don a kashe su kaga abu ne wanda yake yana da bukatar shi ma a aza alamar tambaya akan shi sai malamai suke cewa wato yin aiki wanda ya shafi tsaro wanda akwai hatsari yanzu in muka ɗauki portal da tiliyon da adda yawa kaga kamar yan kwana-kwana waɗanda ake ce ma safer pompi waɗanda suke da alaka da kashin wuta kamar yanzu misali muka ɗauki aikin soja na kashewa ko a kashe in muka ɗauki aikin ɗan sanda wani na buƙatar shi ma ko a kashe ko ya kashe wajen binciken wani lokaci ko kuma leko asirin waɗansu maɓannata waɗanda za su yi wata aikata wata ɓanna to sai malamai suka ce shi ma yana daga cikin babin darura kamar likita ne likita abin da ya samu ke karatun likitanci ba wai dan saboda muna fatan mutane su yi rashin lafiya ba a'a saboda in ya kama kaddara ta hazo to za a yi haka magani misali wanda ya magani ba wai masu bude farmasi ba ya kamata a ce sun tsarkake ni tsarkake niyoyin su ba suna fatan mutane su yi rashin lafiya ba a'a in kaddara ta zo ta kama to ga magani to haka soja ba fatan aka yaki ya tashi ba amma in ta kama to za a abinka kuma dan adam asali ba a binciken leken asirinsa amma in ya lalace dole a binciken asirinsa saboda banna da yake son ya kawo cikin al'umma kaso ba ana son a daure mutane bane amma kasancewar mutane waje waɗanda suna aikata ɓanna ko suna sayar da ƙwaya ko suna kawo wata ɓanna cikin al'umma to shi yasa aka ɗauki mataki a kansu kenan wani abu ne wanda yake min babin darura kamar yadda waɗansu malamai suke ba da fata aboka dole a yi karatun shi saboda kada a ci haƙƙin musulmi ba zai iya kare kanshi ba amma bai dace a yi amfani da shi ba don wato taimakon ƙarya na fata an fahimci ni kamar ƴaƴan musulmi masu imani wanda suka da aƙida ingantatta su yi karatun filozofi don su maida ma sharri da sharri to kaga waɗannan abubuwa ne duk da yake filozofi tana kumshe da waɗansu abubuwa masu haɗari nuna babu Allah da abin da ya kama da haka kamar koyon yaren maki domin mi domin ka san abin da yake faɗa saboda kariyar kanka ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam sha'ir yake cewa wa sharru in talqahu bil khairi diqta bihi zar'an wa in talqahu bil sharri yanhasimi wan nasu in zalamu al burhana wa i'tasafu fal harbu ajda ala dunya min as-salami yace ɗabi'a ce wa sharru shi sharri in talqahu bil khairi in ka fuskance shi da alkhairi dirta bihi zar'an to zaka yi bakin cici an gane ko shine wato zuciyarka za ta kukumta to kamar alama kenan bakin ciki kenan wa in talqahu bi sharri yanhasimi in kuma ka fuskance shi da sharri to zai kame asalin alhasmu shine yanke abu kenan zai dakata yanzu kasashen da ba su da makamin nukiliya sai a yi musu barazana kenan me yasa waɗansu za su yi makamin nukiliya don su kare kansu misali kasar India tana taimaka kasar Pakistan barazana da makamai lokacin da Pakistan ta yi nata makamai sai aka zauna lafiya ina fata an fahimce ni wannasu in ji sha'ir ya ce mutane in zalamul burhana wa tasafu in sun ka zalunci alburhan hujja da gaskiya wa tasafu suka kallafa ma kansu sai sun tunkuɗe ƙarya an gane ko sun tabbatar sai sun tunkuɗe gaskiya sun tabbatar da ƙarya fal harbu ajda ala dunya min salami to yin yaki shine mafi alkhairi daga as-salmi ko as-silm ana cewa as-salm ana cewa as-silm kamar yadda yazo a cikin suratu muhammad fala tahinu wa tad'u ila as-salmi ko wa tad'u ila as-silmi an gane ko as-silm ana cewa as-silm kamar yadda qira'a ta hamza da imamu khalaf da shu'ba ta zo ila silmi wa sauran kuma jamhurul qurra suka karanta ila salmi ana nufin zaman lafiya kenan dai a takaice dole na wani lokaci sai an yi tattalin abin da zai so saboda mi saboda niyyar dan adam mafi yawanci yana son banna wa ma wajen alkhairi ya bai karkata zuwa alkhairi shi yasa ba wani sha'iri yake cewa alkhairu fin nasi masnu'un idza jubiru alkhairi mutane suna yin shi shine masnu aikata shi idza jubiru lokacin da aka tilastar da su wa sharru fin nasi sharri kuma a cikin mutane la yafna bai karewa wa in muni'u ko da ana hana su kenan ko dole a dauki mataki to sai mu dibi tabi'a ta alharb na farko dai mu dauki anwa rijalul amr muna da rijalul amr daban-daban na farko akwai sojoji waɗanda ake kira aljund wanda tarihin soja ko qur'ani ya bamu labari fir'auna da sojoji wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al haqq wa dhannu annahum ilayna la yarji'un fir'auna yayi girman kashi da sojojin sa kaga nan yayi amfani da karfin sa dan saboda tun kudi gaskiya to muna da kamar guard yanzu da ake ce ma guard wanda suke suna masu tsaron gidan kaso musamman da abin da ya kama da haka muna da gendarmomi ko gendarma ko wanda kuma shi asalin shi kasar faransa ita ce ta fara kirkiro wannan tsari a duniya shi yasa duk inda gendarmerie take a duniya faransa ita ce take zuba kuɗi saboda wannan tsarin ya ci gaba wanda wani nau'i ne na jami'an tsaro waɗanda suna da kwarewa game da bincike da kuma sanin shari'a wanda su ba su kama aiki sai an ba su rantsuwa saɓanin soja to sai polis wanda kuma polis shi ma wani nau'i da ake ce ma dan sanda ko ba haka ba ashurta ko ashurti wanda ya samu asali daga policy shine politik yadda zaka iya tafiya da dan adam ba tare da an samu matsala ba duk da yake yanzu akwai matsaloli da ma cikin wannan tafiya muna da ozuforai su ma masu tsaro ne saboda suna kare yanayi yawan hamada da ake abin nan sare itace yana kawo da matsala su ma tsaro ne suke aikatawa ina fata an fahimci ni sannan akwai ss abin da ake ce ma agent secret wanda ana samun maza daga cikin su ana samun mata wanda su ma aikinsu yana da alaƙa ne da binciko a sirrai suna taimaka ma musamman sojoji lokacin da yaki zai je su samu labari ko a cikin ƙasa ko a waje saboda sanin ƙarfin maki da abin da ya kama da haka to don haka dai za ka iske akwai su nau'i nau'i in muka duba a ƙasashenmu na afirka tunda mun yi zancen fir'auna yana da nashi sojoji da akwai irin wannan tsari domin da turawa suka same mu sun same mu muna da masu yaki waɗanda har kana jin a kowace masarauta ana cewa sarkin yaki Na'am.
duk da yanzu suna a akwai akwai sarkin yaki akwai masu zuwa wajen yaki su zuji to sannan kuma akwai dogarai wanda suke ka- kula da tsaron sarki da kuma wanda suke kula da sanin sirrin labarin gari da abin da gari yake wanda za su ba shugaba labarin yau yaya ƙasa ta kwana ko yaya gari ya kwana ko yaya jiha ta kwana dole sai da haka ake sanin yadda ake tafiya da jagorancin mutane ina fata an fahimta na'am to zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam a makka ba a samu damar yin waɗannan ababen ba da yawa daga cikin su babu zancen soja saboda wani lokacin da'awar tana sabuwa an gane ko tana cikin zanin goyonta jinjira ce wato ba a samu ƙarfi ba suna ma cikin rauni suna cikin jin tsoro sai lokacin da aka zo madina eh, ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai suka yi ƙoƙarin iyakarsu to wannan lokaci ne aka yi yaki shi yasa zaka ga cikin littattafai na hadisi na farko dai alqur'ani musamman suratul anfal da suratul tauba da suratul ahzab da suratul muhammad sun yi bayani sosai akan yaƙe yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar wanda eh, waɗansu daga masu rubutu kan eh, tarihin yaƙe-yaƙen manzo sallallahu alaihi wasallam sun nuna ya yi jagorancin wato yaƙi kusan guda ashirin da eh, da takwas an gane ko akwai guda tara da suke ganin shi ya jagoranta kai tsaye sauran kuma ba shi ya jagorance su eh, kai tsaye ba sai dai an yi yakin zamanin shi No.
ina fata an fahimci ni kaga kamar badar kamar uhud duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su kamar yaki na banil mustalaq da banu quraiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jagorance su an gane ko No.
da kuma yaki na eh, tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya abin ga da na ta'if da na hunay sauran kuma guda takwas eh, guda ina ganin takwas suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci ko guda tara sauran kuma ya tura ba sai ya tafi ba to wannan tsari ne na musulunci akwai ɗaya daga cikin marubuta na ƙasar Saudiya kuma ɗaya daga cikin manya-manyan janarori general general wanda ake kira Alliwa Faisal bin Ja'far bin Abdallah Bali ɗaya ne daga cikin manya-manyan eh, jagororin sojoji na ƙasar Saudiya ya rubuta musamman doktora kinshi akan yadda tsari yake na yaƙi a cikin musulunci da kuma tsaro to da yayi wannan rubutun eh, ya kakkasa shi to ciki za mu ɗiɗɗibo waɗansu abubuwa tare da abubuwan da ya kamata mu ɗan ƙara eh, tun da saudiya ta bambanta da sauran ƙasashe akwai abin da ya shafi kowa da kowa akwai abin da zai iya bambanta daga cikin abubuwan da aka tsara abubuwa ne guda uku na farko shine alaƙar musulunci da yaƙi menene alaƙar musulunci da yaƙi saboda yana daga cikin abubuwan da ake zargin musulunci cewa ya yaɗu ta hanyar makami na ɗai kenan na biyu shine za a ya ake tattalin mutum da al'umma gaba ɗai wajen wato abin da suke cewa al-i'dad al-ma'nawi paske yaki yana da abubuwa guda biyu akwai tattali al-ma'nawi na ruhin dan adam da shirin shi an gane ko ta fuskar zuciya da abin da ya imani da shi sannan akwai al-i'dad al-maddi tattalin dan adam ta hanyar ababen da za a bashi na kayan yaki to shi tattale na ruhi na dan adam yana buƙatar na farko al-mabadi'ul asasiyya ya zama mutum yana da ilimi shi ilimi ba abu ne wanda ake gani ba to wannan ilimin na farko eh, shine ya kamata mutum ya zama mutum menene akidar sa game da yaki ya kamata ya zama mutum yana da mafta domin ba a cewa akidar yaki saboda wasu an ce akidar yaki sai su sa tsammanin cikin musulunci akwai akidar yaki akwai akidar kaza a akida guda ce sai dai menene ka'ida ta yaki na biyu don me ake yin yaki a musulunci ana yin musulunci yin musulunci ko dai don in an hana wadansu su musulunta aje a kai hari a yi yaƙi don a bar mutane wanda ke son ya shiga ya shiga wanda bai so bai abin gaba don ba za a iya tilastar da mutane su shiga addini ba don addini da alaƙa da zuciya kidan waɗanda kace musulunci ya yaɗu takobi ba gaskiya bane don ba mai shiga cikin addini sai ya so ko a Madina akwai munafikai ba su shiga cikin addinin musulunci ba ina fata an fahimce ni to sannan kuma dan me ake yin yaki a kare tauhidi a kawo aminci tsakankanin mutane a samu zaman lafiya to sannan kuma daga cikin eh, almabadi'ul asasiyya shine eh, abin da suke kira alqaymul islamiyya in an yi yaki ba a kashe tsoho wanda bai iya yin yaki ba a kashe yara ba a kashe mata ina fata an fahimci ni ba a kashe wanda yake ibada a cikin wurin ibadar sai na can wannan duk ba bai daga cikin abin ga suna daga cikin abubuwan da tsari ya abin ga ya ake mu'amala da prisonnier de guerre fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta tada al-harb awzaraha in kun ga dama ku sake su ba tare da sun bada wani abu ba shine al-mannu yin baiwa ko kuma fida'an a ba da wani abu don a fashi prisoner dogiyar musulunci ya yi tattalin shi waɗansu ma ba za kamar lokacin da aka yi yakin badar waɗansu ba kuɗi suka bayar ba a sun karantar da 'ya'yan al'umma karatu saboda wannan lokacin ana buƙatar ma'ilimta kaga ta wannan aka sake su kaga duk musulunci ya yi bayanin wannan to abu na biyu sai tazkiyatun nafs shi na daga cikin al'idad tattalin mutum ruhance shi sojan da zai yaƙi ya kamata a yi taskiya a tsarkake rayuwarsa ita ma kanta al'umma a tsarkake rayuwarta menene tsarkake rayuwa in ya zamanto misali waɗanda za su kare mu su kula da addini ba to akwai matsala har cikin yaƙi ana yin sallah aya cikin suratul nisa ta zo ta yi bayani wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak yadda ake sallah ta yaƙi ta zo da sigogi daban-daban ina fata an fahimci ni domin ayyuka daban-daban ba sa shafe juna zance ne wani in ya saba wani ake iya cewa a shafe tsakankane su to kaga yana daga cikin matsalolin da aka samu za mu zo mu bayanin wannan can da ba a damu da addini ba a cikin mi a cikin armi lokacin farmasiyon ko yanzu ba kowane lokaci ake yin addini ba ana iya haɗa mata da maza wani lokaci wajen farmasiyon ana iya ma mata aski duk abubuwa ne waɗanda zaka iske sun saba ma tsari na tafiyar addinin musulunci ina fata an fahimce sannan ita kanta al'umma sai ta zama to tana tsaye domin Allah ba zai ba mu nasara ba al'umman mu ta kasance tana akan banna shi yasa ma malamai suke cewa a cikin yakin Uhud Allah ya kawo bayan ana cikin yakin bayanin yakin cikin udu sai aka kawo ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum turhamun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha war rasula la'allakum turhamun wattaqullaha la'allakum tuflihun tan ku ati'u allaha rasula la'allakum turhamun ayoyi suna bayani kan yaki sai suka suna bayanin riba me ya alaka kasuwanci da zancen riba da kuma yaki sai malamai suka ce hikima da munasaba shine saboda idan ya zamanto ana cin haram babu zancen a ci nasara to kaga in ya zama to waɗanda muka son su kare mu suna jiji da kai da shan giya da zina da rashin sallah da arnanci to kuma ina zan cin nasara gare mu in ya zama to al'umma ita kanta tana ginuwa akan sabon Allah ya za a yi waɗanda za mu tura su samu nasara ko waɗanda za su bamu kariya in ba kariya ce za su bamu kaga ya kamata a samu canji to sai abu na uku bayan shi sai a yi tahiyatul umma lil ma'araka ya kamata al'umma ta shirya domin an ce muna an kashe mutum mu ne aka kashe ma mutum shi yasa su a tsarin su can su manyan kasashen duniya in an kashe mutum daya al'umma ce aka kashe ma mutum to kaga yawan in ba a san muhimmancin abin da zamu kare ba to za ka ga mutane sun ce kai wannan yakin bai da wani amfani sannan kuma mutane su gane cewa duk wanda ya mutu ba ai asara ba domin ya mutu ne saboda kare gaskiya ya mutu ne saboda kare al'umma rashin kare al'umma kuma zai isa a shigo har a mallake mu har a mayar da ƴaƴan mu bayi da matan mu bayi a mallaki arzikin kasashen mu a yadda aka ga dama da mu shi yasa Allah ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum an tilasta muku an yi wajabta muku yin yaki kuna kyamashi wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum tana yiwa ku kyamaci abu ba ku son abin nan amma alkhairi ne gare ku saboda bi saboda zai sa ku samu karfi zai sa ku samu yin walwala kenan dole sai an kamar ciwo ne wanda likita sai ya fasa cikinka sannan ya fitar maka da ciwo to daga cikin abubuwan da ake bukata wajen al'idad ruhi bayan an yi tahayyatul umma an ba da labari duk abin da ake cikin al'umma tana da labari waɗanda aka kashe da waɗanda suka mutu da da waɗanda suka suka da kokarin da al'umma take samu saboda ko da yaushe ya zamanto ana shirye daga ciki kuma a yi tattalin likitoci ga su sojojin da kuma al'umma saboda in an kashe likitoci al'umma za ta yi saurin faduwa wajen yaki na biyu a yi tattalin abinci kuma a ɓoye shi shi yasa yana daga cikin hikimar yakin islam abu biyu yake kokarin ya kare da su a cikin al'umma in bai kai mata hari na farko yayi kokari ya ga duk inda suke ajiya abinci kamar yanzu OPVN an kai musu hari kenan da an kai hari al'umma ba ta da abinci na biyu a kashe likitocin kenan al'umma ba ta da masu yi mata magani shi kenan dole za a yi zahilce ko a wajen yaki to kaga wanda yana daga cikin tahayi na al'umma ya zama to an yi tattalin abinci kuma an boye abincin nan kuma ya zama to kamar mutane za su iya haƙuri domin rashin abinci kaga mutane ba za su iya yin haƙuri ba daga cikin al'idadul ma'nawi shine ya zama to a samu at-tahriyut shine kwadaitarwa ina fata an fahimce ni a nuna ma mutane abinda suke yaki akan shi abu da ke mai amfani shi ko kuma abinda ƴaƴan al'umma suke yi ba wai shirme ne suka je yi ba sun je ne saboda su kare al'umma da martaba al'umma a duniya to sai al-i'dad al-maddi tattale wanda yake na shi sojan da zai je wajen yaƙi da kuma rundunarsa in muka dubi ɗabi'a ta soja don za mu zo mai bayani akan sauran abin nan su soja kamar matsayin al'umma ce daban cikin al'umma tsari ne aka ɗauka na dabbobi guda biyu na farko zumuwa ko zuma ƙudan zuma na biyu tururuwa waɗannan abubuwan guda biyu su ne suke da sojoji da likitoci da al'umma da masu tsari da masu kula da abinci da komai to shi yasa saboda soja al'umma ce bai dace a ce wani na cikin ta ba shi yasa cikin soja akwai komai cikin soja akwai majini cikin soja akwai likita cikin soja akwai mai abinci cikin soja akwai mai tsara yaki an gane ko akwai sojan sama akwai sojan ƙasa akwai sojan ruwa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai sojan ƙasa masu yaki akwai sojan sama a wancan lokaci su ne wanda suka tsaya saman dusi ba muna nufin sojan sama masu jirgin sama ba ko ba haka ba to babu sojan ruwa saboda wannan lokaci sahara ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fita yaki wajen su sai bayan musulunci ya yaɗu futuhatul islamiyya sahabbai su suka ketare ruwa kenan wannan lokaci za a samu sojan ruwa to cikin komai ana samu daga cikin sojoji ba a bukatar wani ya shigo cikinsu shi yasa sha'ir yake cewa fannamlu tabni quraha fi tamasukiha wan nahlu yabni rahiq ash-shahd a'wana fannamlu yace wato tururuwa tabni quraha tana gina garuruwanta fi tamasukiha a lokacin da ta hadu ya zamanto komi ba ta bukata ga kowa wan nahlu yabni rahiq ash-shahd a'wana shi ko zuma yana gina gidan shi da kuma rahiq ash-shahdi tataccen zuma ash-shahd nan zuma ake nufi rahiq kuma tatacce a wadan yana wato taimakon juna kenan al'umma ba ta zama al'umma sai ana taimakon juna gwargwadon iyawa kuma ana kokari duk abin da ake da bukata ya zama to akwai ƴaƴan al'umma inda na alkhairi da waɗanda suka iya wannan abin nan to da haka al'umma ce mai zaman kanta bai dace wani ya rena wani ba daga cikin sojoji inda ake samun matsala wani sai ya rena wani yanzu magini daga cikin sojoji duk da yake ya iya da ya halbi za a dan koya mai wasu abubuwa sai kaga ana wulakantar da su ko a nuna su ba kowa bane ko masu abinci to kai mai rika bindiga in ba a baka abinci ba ya zaka yi ka rayu har ka rena wani daga cikin masu yin aiki to kaga wannan shine abinda ake ganin soja al'umma ce mai taman kanta to na farko abinda ake bukata alqiyada shine shugabanci ba a tahiya wajen yaƙi ko wajen wani al'amari babu shugaba komandaman kamar da suke faɗa a cikin nasu yare an gane ko sai an samu komandaman kuma komandaman ne ya zamanto wanda zai bada shugabancin nan ya san tsari ya san al'amari irin yadda yake abu na biyu yana da ilmi shine wato ya san hanya ya san yanayi ya san lokaci ya san waɗanda zai je tare da su ya san ɗabi'a yakin da zai yi in kariya ce in kai hari to sannan kuma ya zamanto in sojojin suna da yawa to kiyada ta zamanto daban-daban yanzu idan misali aka ce mutane sun rarrabu to ya kamata akwai shugaba guda babba sannan kowane mutane da za a tattara in hamsin hamsin ne talatin talatin ne ya zamanto suna tare da nasu shugaba saboda bai yiwa mutum ɗai ya kasance zai iya ba mutum dubu sun rarraba umarni sai ya zamanto an rarraba yadda al'amarin zai yi sauki to wannan yana daga cikin ahammiyatul qiyada kuma ba a shugaba biyu a cikin wuri guda sai da zamanto shugaba guda shi akwai a wuri daya domin in wannan ya ce na'am wannan ya ce la za a samu matsala su da kansu masu wannan aiki sun san komi ake nufi to sannan kuma bayan wannan bayan an samu kiyada sai suka ce to abu na gaba wanda ya kamata a samu shine wato at-takhtit wal istiratijiyya wat tanzim at-takhtit shine al-istiratijiyya akwai istiratiji ta yaki shine kamar sanin karya lagon makiyi da kuma sanin irin yadda za a bayar masa da martani kalima ta istrategiya an ɗauko ne daga yaren turawa wato lokacin da aka yi yaƙi tsakanin misra da abin nan da isra'ila akwai wata ɓanna da misra ta yi ma isra'ila yaƙi na biyu ba yaƙi na farko ba shine cewa isra'ila ta shirya da lokacin da za a ƙetaro ruwa ta sanya kuran wuta wanda in aka ji sojojin misira sun shigo daga can abu guda za a yi za a danna bito daga ita major ko can wanda ka kula da shi duk wannan tafkin ko zai kama da wuta ma'ana zai ɗauki kuran duk wanda a ciki zai mutu lokacin da suke son su kai musu hari sai suka sa aka samu su mara suka je suka yanke wannan kuran ko da aka ji sojojin misira an yi ilani misra ta ce za ta yaƙi da isra'ila tun da ranar da suke biki ne sun zaɓi wannan lokaci suna ƙetarawa sai aka ce a danna biton ko da aka danna wutan bata tashi ba sai suka yi mamaki isra'ila ta ji kuye wannan abu da aka yi mata to kaga wannan strategy ce na'am sannan a takhtit ba a zuwa yaki ba a yi tsara ba faskomi faskar rashin tsari shi ke mai da mu baya musamman kasashen afirka da kasashen musulmi na'am an gane ko a hassasa a samu wadda ba su cewa to ga ta inda za a fito ko gabas ko yamma ko ta kudu ko ta arewa da rana za a je ko kowane lokaci sannan a tanzima a tsatsara ya zama to tsarin nan abu ne wanda yake eh, mai amfani saboda yaki ba a yin shi babu tsari daga cikin abubuwan da ake bukata cikin wannan tafiya shine at-tajnid ya zama to sojoji an ba su formation abin da suke cewa formation to cikin formation kin nan nan ne muke so mu yi magana musulunci yayi magana akwai sharuɗa guda bakwai wanda za a ɗaukar mutum soja na farko al-islam in ƙasa ce ta musulmi dole ce ya zama to musulmi amma yanzu in muka ɗauki misali kamar ƙasar Najeriya zaka iske ƙasa ce ta akwai kiristoci akwai musulmi to kaga nan ba za mu sa wannan sharadi na'am an gane ko Na'am.
yanzu in muka nemi kasan misra misali matsalata ba a daukar wanda duk yayi soja ba a kama ba a daukar soja sai wanda baban shi ya zamanto soja saboda mi saboda suna son su rike sirrin kasa kullu su zamanto su ne kisha ba a daukar ka porteur de tenue sai baban ka ya zama porteur de tenue saboda su kullu su rike su ne ke rike da sirrin kasa komai yana tare da su Na'am.
ina fata an fahimce ni to kaga ko mu nan yanzu misali eh, zancen musulunci abu ne mai muhimmanci duk da yake ba za mu cewa sai musulmi za a ɗauka ba saboda mi saboda eh, akwai waɗanda suke kiristoci akwai waɗanda suke arna Na'am.
ina fata an fahimce ni amma dole a yi amfani da percentage don ba za a ɗauki mafi yawanci su zamanto kafirai kafin su zamanto su zasu mulkin waɗanda suke musulmi na'am ina fata an fahimta to musulunci sai balaga ya zama to mutum ya balaga wannan babu matsala dan digital ana ɗauka shi na uku azzukuriya ya zama to da mishi a musulunci ba a ɗaukar mace soja an gane ko cikin wannan nau'i na tsaro sai dai mata zamanin wani zai ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taɓa zuwa da mata wajen yaki ana zuwa da su a'a aikin su shine yudawina jarha suna ma waɗanda suka ji rauni magani amma bai hana in su ga kafiri na son shi shigo wani sahu in akwai sun iya eh, ɗauka wani mataki akan sa ko su kashe shi ko su yi bayani wannan ba matsala ba ne Na'am.
shi yasa aya da take cewa in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun in firu ku fita khifafan wa thiqalan malamai su yi bayani cikin nishadi ko rashin nishadi ko ko yan kadan ko masu yawa wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi sai malamai suka ce wannan takhsisin shi za a yi za a yi takhsisin shi banda mata mata ba su kama daga cikin sojoji waɗanda suke ɗaukar mata suna tafiya da su kamar america a kai su yanzu misali afghanistan su matan ba yaƙi ne suke yi ba hakikatan don baka ji an ce an kashe sojojin america namiji kaza mace kaza sai dai ka ji an ce an kashe maza Na'am.
kenan matan an kai su ne saboda su biya ma mazan bukatocin su wannan kuma ya saba ma abin da musulunci sai akan shi dan haka sai an yi takhsisin kuma waɗanda ba su iyawa ad-du'afa wal marda domin Allah ce laysa 'ala ad-du'afa wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi an gane ko kenan laysa 'ala al-a'ma harajun makahu bai daga ciki domin bai san da zai ba Na'am.
wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ko da an tafi da shi ba abu ne wanda an ka wajabta mishi ba domin an tafi da eh, makaho wani lokaci shi ke rike da tuta ta musulmi wani zai iya to a'a shi ba an wajabta mishi ba ko ko kafin wannan ayar ta sabka dan yan uwa su fahimci wannan to bayan an samu azzukuriya ya zamanto namiji bayan balaga da musulunci to sannan kuma al'aql ya zamanto mai hankali ko wannan duk kowa ya da shi don ba a dauka soja mahaukaci sai ya zo ya buɗe ma sojojin kota wanda ya kamata shi kai hajji zai shiga muku hajji shi yasa ko soja haukaci waye daga baya to ba za a dauke shi ba Na'am.
ina fata an fahimce ni na gaba a samu as-sihha ya zamanto eh, misali yana da lafiya wannan kuma shi ma ana kula da shi za ga an ɗauki sojoji musamman duk da yake ana yin wasu abubuwa waɗanda muna ganin ya kamata a ce ba za wasu daga cikin su sai an tuɓe su zir ana binciken su a a je a yi abun ga a bincike su amma a ce sai an tuɓe namiji ko mace zir ka gani a dibi al'aura wannan wani abu ne wanda ya kamata a ce sun ɗan kawo canji a cikin tafiya na kasashen mu na musulmi to sai kuma al-infaq ya zama to akwai ciyarwa wajahidu bi amwalikum wa anfusikum in ba a sa dukiya ba babu arme ta duniya wadda za ta tsayawa babu babu salar babu sayan kayan yaki in an kai haka ba za a samu arme wanda suke inganta ta ba ala ayyati hal wannan shine abin da shahi at-tajnid an gane ko sai at-tadrib ba su ilimi su waɗanda za su yi wannan aiki in muka diba da a zamanin sai hukunci duk wanda zai service civic sai ma an yi tadribikin shi an bashi an je da shi tun da biya ya yi abin ga ya ɗauki formation militaire to daga baya da aka gani ina ganin kamar wani lokaci babu bukata sai aka daina to wannan sawa kowa ya yi karatun aikin soja a kasashen da kowa zai yi aikin soja to yana da amfani yana da rashin amfani amfaninsa in an kawo wa ƙasa hari kowa zai iya kare kansa amma kuma rashin amfaninsa shi ke sawar in yaƙi ya tashi na abin da ake cewa gar civil alharbul ahliya kowa zai zama ya iya makami zai iya kashe mutane kaga zaman lafiya zai iya hada ina fata an fahimce wanda yanzu su kasar iran zaka iske har mata ana koyar da su aikin soja to kaga in kowa ya iya bindiga akwai amfani akwai haskari wanda dole sai an auna tsakakkanin maslaha da mafsada ta wannan sannan ana koya musu abin da ake cewa kamar kare jiki bayan na bindiga kamar yanzu abin da shahi ar kaga muna da ar waɗanda ake koyawa zaka iske akwai karate karate asalin shi wani abu ne wanda ya fito daga kasar chad wanda kalima ta kara kalima biyu ce aka hada kara da te shi kara abin da ke nufi yana nufin alkhali babu komai te kuma yana nufin hannu kenan hannun da bai dauke da makami shi yasa mafi yawancin abin da karate yake amfani da shi hannaye kai yaki da hannunka babu komai to sannan akwai kuma abin da suke kira taekwondo wanda su kuma daga baya ne shi ko ya shigo an gane ko daga mutanen koriya sannan kuma akwai kung fu an gane ko akwai jido shi ma ana koya musu sojoji saboda su zamanto wani lokaci makamin ka zai iya zamanto ka samu matsala ko ko akwai abin da yana bukatar kafin makami ka zabura to wannan yana daga cikin abin da ake amfani da shi wajen wato at-tadrib a bayar da wato kula gare su ta hanyar makami ta iya halbi da abin da ya kamata haka abu na gaba daga cikin abin da ake kula da shi shine wato abin da ake kira at-taslih ba da makami duk soja in bai da makami komi kwarewarsa to ba kaga babu abin nan kamar ɗalibi na babu biyu rubutu suke cewa a ɗalib biduni qalam kal jundi biduni silah ɗalibin da bai da alƙalmin rubutu kamar soja ne wanda bai da bindiga kamar ba a cewa bai iya yin komai amma ƙarfin shi ya rubu kwarai da gaske shine at-taslih sai at-tahsin abin da suke cewa at-tahsin at-tahsin shine kariya kariyan nan ta kasu kamar da suke faɗa kashi uku akwai kariya wadda take ta shafi abubuwan da ba a gani domin yanzu yaƙi ya zama to akwai yaƙi na abubuwan da ake turo mu wanda ba mu gani yanzu kaga akwai abubuwa waɗanda ake cewa microbe waɗanda za a iya turo su sannan akwai yaƙi na makaman nukiliya wanda dole wani lokaci sai an ba sojojin da za su yaƙi wannan wurin kariya wanda suke sawa ta gaske nan sannan akwai abubuwa na ƙwayoyin cuta biologic wanda za a iya turowa to waɗannan su dole sai an yi tattalin waɗanda suka san yadda za a yaƙi irin abubuwan da ba a gani to sannan kuma akwai kariya wanda ake kawowa kamar a cika buhuhuwa da ƙasa wanda bincike ya ba da kartushi yana iya huda siminti amma ƙasa bai iya tsaida ta shi yasa zaka iske mafi yawancin waɗansu wurare suna kawo waɗannan abubuwan suna kariya sannan kuma akwai kariya ta iyakokin ƙasa wadda ita ke wato sojoji za su manto ko da suna bakin ƙasa ko ba su abanga ko ko wata wata tawaga za ta je ta yi mission wata za ta dawo wannan kuma abin da shahi at-tahsin ne kariya wanda alqur'ani ya bayani ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum turhamun to daga cikin abubuwa guda biyu da ya kamata mu kawo saboda lokacin namu mun san takaitacce ne abubuwa ne kuma muna bada su saboda wayewa sai alharbun nafsiyya yaki wanda ake a yaki hankalinka wannan yana daga cikin hanyoyin da ake bi yanzu don cin nasara abu na farko ana yin fareti an gane ko za a zo a fitar da kayan yaƙi da sojoji su yi fareti wanda za a gani to wannan don saboda ba da tsoro ne wanda in ka duba yanzu ko wace kasa in za ta yi bikin cika wasu shekaru za a yi irin wannan wannan yana daga cikin abin da ke nuna muku muna da karfin da ba za ku iya yakar ba na biyu sai al-lisan halshi da kafafen yada labarai yanzu ana amfani da wannan wannan ba wani abu ne wanda wani zai sa tsammanin kamar wani abu ne sabo ko a'a duka waɗanda abubuwa tun can da akwai su zaka iske misali daga ciki za a samu ad-dawla aduwa ƙasa al-mu'adiya wanda ake yaki da ta ce wannan ƙasa makiyin mu ce sannan kuma a ce ad-dawla sadiqa ƙasa wanda abokiyar mu ad-dawla muhayida ƙasa wanda ita yan ba ruwana to duk waɗannan hanyoyi ne wani lokaci na samu mutane tsoro a cikin zukatansu wanda za a samu sojojin za a samu su kansu al'ummar da suke ‘ya'yan sun tafi wajen yaƙi don su kasa. To misali, bari mu bada misalai, saboda dole bada misali yana taimakawa wajen tafiyar da al'amura. Yaƙi ɗan yaudara ne. Akwai hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna akwai hadisi na Abu Huraira wanda cikin Sahih Bukhari da cikin Sahih Muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Sahih Bukhari sammal harba khud'a yaƙi dai yaƙi ɗan yaudara kina yana daga cikin abubuwan da ana ana iya ayi yaudara a cikin su shi yasa ma ya zo a cikin hadisi na Ka'ab bin Malik wanda da cikin Sahih al-Bukhari yana cikin Sahih Muslim yake cewa wato qallama yaghzu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qallama yaghzu illa warra ko fa kana la yaghzu illa warra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba tafiya wani yaki ba illa warra sai yayi tauriya tauriya shine asalin shi a cikin ilimin balaga ka bayyana abu wanda nesa da na kusa amma kai na nesan ka ka rufi kamar al-ghazalatu ana nufin mi ana nufin barewa amma kuma alghazala ana nufin rana to sai in yi amfani ina nufin rana amma ba barewa ba kaga don in yi kama in kautar da hankulan mutane to in zai fita zai yaki gabas an gane ko to sai ya je yamma sai su munafikai su je gabas su gaya ma larabawa sai su je an yaki yamma yaki guda ne abba ai wannan ba yakin tabuka saboda wurin yana da nisa in ji malamai kuma laraba ba za su iya kai musu labari ba ina fata an fahimta yakin tabuka wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wannan ba a yi tauriya ba to kaga wannan ɗabi'a ce ta yaki kawai ne ce a to ai ba ba za a yi wannan ba har shi yasa ma hadisi na ummu kulthum bint uqba an gane ko bin abi mu'aytin take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yurakhis bai yi kamar rangume ba a yi ƙarya sai cikin abubuwa guda uku na farko akwai yaki yaki ana iya ƙarya cikin shi don ba za a faɗa ba maki gaskiya ba don kai ya halaka mutane abu na biyu sai as-sulh kamar kai islah bainan nas kana iya ka zo ka ce ma wani ai wani ya ce yana gaishe ka sai ya sa tsammani da gaskiya ka zo ka ce ma mutum wani yana gaishe ka sai su yi sulhi to wannan babu matsala sai hadithur rajul mutum ya yi matarsa ƙarya wani lokaci ko mata ta mijinta ƙarya don saboda wani abu shi ma ba wai kullun ta zamanto ƙaryar ba a'a in akwai maslaha ingantatta ta shirya mata da miji ina fata an fahimci ni wani abu da wanda ana yin shi kada mu sake shi babu kaidi wani ce to kai ka ji ba ai an ce a taima cikin hadisi an ce a taima maka ƙarya ce kuma Allah ce fala anatu Allah ala al-kamilin la ana Allah ta tabbata akan makaryata a a wannan ƙarya ce lil maslaha to dan haka yana da kyau mutum ya fahimci cewa al-harbu dai khud'a yaƙi ɗan yaudara ne ana iya yin yaudara saboda mi saboda cimma wata bukata a wajen yaƙi kamar yadda kuma hadisai suka zo akwai abubuwan da hali ne na garura ko na wata mas'ala wadda ta saba ma a ce a tafi akan abin da aka saba akan shi a kowane lokaci to ɗabi'a ta yaƙi kenan yanzu muna zancen alharbun nafsiyya wani ya ce a yanzu da aka fara a'a hanyoyin da ake bi na farko shine waɗanda suke jagorancin yakin a kautar da su daga muhimmancin al'amari shi yasa yanzu misali zaka ga soja in ya saba da daɗi ko ya saba da misali son ba al'umma sai yake so ba maslaha shi yake so to kaga an kautar da shi daga abin da yake da muhimmanci daga aiki shi na cikin abubuwan da ake nema shi yasa manyan manyan sojojin kasa wani lokaci an fi sun zaman to ba kasar suke so ba waje suke so na biyu daga cikin hanyoyin da ake bi a nuna an kashe manya ko da ba a kashe su ba wajen yaki an yi wannan zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin Uhud wani sahabi ya ce to ai ni ba shi nake ma yaki ba ina kare akida ne ba shi nake karewa ba wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ku qutila ma'ahu riddiyun kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'fu wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin dan haka hanya ce dai ta nuna manya an kashe shi kenan sai ku aje makami tunda abu ne wanda ana son a yake ku daga ciki ana son a yada labarai waɗanda ba na gaskiya ba waɗanda yanzu kaga kamar TV da kaza da kaza za a yi amfani da su don saboda yada labarai waɗanda suke ba na gaskiya ba na fata ana fahimta to wannan duk yakar mutane ne ko kuma daga ciki waɗanda suke taimaka maka sai su nuna maka ba za su taimaka maka ba shi ake kira at-takhdhib kasashen da ke baka makamai ko sayi su ba za mu siyar ma ba kaga wannan hanya ce ta ta raunar da kai to sannan kuma daga ciki akwai ragwantar da mutane a ce ya za ku yi kuje ku kashe kanku ko ya za a yi ba za mu yi musu ba ba za mu iya kare kanmu ba ba za mu iya kaza ba a in an shirya yaki an ce za a tafi zancan a ce kuma an fasa wannan abu ne wanda kenan kamar an ba su karfi sosai to sannan kuma daga ciki ana son a yi wato abin da suke kira kasbur ra'ayil am ya zamanto mafi yawancin mutane ba su yarda ba da abu a cikin ƙasa sai a ce kada ai kaza saboda an yayyada kuma alhali ko abin da dole na ci da tana yiwa sai an yi wannan yaki daga ciki kuma shine yakin da suke amfani da shi samun magoya baya yanzu ina da ƙasa makiyata ina da ƙasa wadda take tare da ni to sai in yi ƙasashen da 'yan ba ruwa na in yi kokari su yi goyon bayana a majalisar ɗinkin duniya saboda mi saboda in samu damar cimma burina wannan duk hanya ne amma malamai suka ce yakar wannan shine na farko ya zamanto fa iza azamta fatawakkal Allah in za a yi niyya har an ji to kawai ai tawakkali ga Allah kada a koma tunanin wani dan adam na biyu alwa'i a sa sojoji kwarewa da wayewar da irin waɗannan maganganun ba za su yi musu tasiri ba ita kanta al'ummar a yi ƙoƙari yadda wannan abin ba zai mata tasiri ba domin ana buƙatar jajircewa an san da nasara tana buƙatar haƙuri tana buƙatar kuma wayewa da tabbata akan abin da ake yi a kansa nukta ta ƙarshe wanda za mu bayani akan ta kafin mu shiga cikin sauran bayanai shine cewa sai i'dadul ma'lumat lil ma'araka ana buƙatar kafin a yaƙi sai an samu ma'lumat maƙiyi wanda an kasan ya fi ƙarfi sulhu za a yi da shi ba za a yi yaƙi da shi ba domin ko an yi yaƙin ba za a ci nasara ba tana yiwuwa ya shirya ƙwarai da gaske sai dai in ya shigo to wannan kuma kowa ma zai iya kare kanshi tun da babu damar da za a cewa sai an tsaya an yi kaza mutumin da shigo gidanka to wannan zai kai mu ga al-istikhbarat shine abin da ake kira ajan secret wasu sai su ce ai adan sai kare haram na musulunci ai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu istanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhann ithm wa la tajassasu Allah ya ce ka fahimce to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a waye ma musulmi da kai cewa ba abubuwan da saba musulunci ba istikhbarat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da su ku ibi kutubu sira da kutub na hadisai zaka ga lokacin da an ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin gazwatul khandaq akwai banu quraiza waɗanda yahudawa ne cewa an yi wasiƙa da su duk abin da ya zo ma madina na kariya za su kare tun da su da musulmi duk ana kare amma sai suka warware alkawari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san mutane ne masu yin warware alkawari aka ce sai tura sahabbai daga cikin su akwai sa'ad bin ubada akwai sa'ad bin mu'az akwai Khawwat ibn Jubair da Abdullahi ibn Rawaha yace ku je ku samo min labarin waɗannan mutane in suna akan alkawari in kuka zo sai ku bayyana in ba su akan alkawari to in kuka zo sai ku yi mini wata alama wadda zan ganewa don ka a sa mutane cikin fitina da suka je suka iske Yahudawa sun saba alkawari da suka zo sai suka yi amfani da shafra abin da ake cewa ar-rumus symbol wasu abubuwa da waɗanda kankare suke gane su kamar daga hannun kirci da ijiya sai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adlun wal qara da sun ce adlun wal qara kaga ba kowa zai sani ba wasu mutane da suka saba ma wadansu mutane alƙawari da aka da ake cewa ashabur rajim sai suka ce mai adlun wal qara kenan sun yi yaudara khida'u adlin wal qara shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya furci abin da ake in muka duba Abu Ubaida ibn al-Jarrah shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi lokacin da za a yaki na Badr istitla da saraya kamar rundunar da za su je ta nemo labari ina fata an fahimce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kutubu sira ya aika Ali ibn Abi Talib labarin Fadak lokacin da ake son a kai hari a san irin yadda suke ina fata an fahimce ni sannan kuma ya taba aika Zaid bin Sabit an gane ko a wajin qura kenan wannan ya nuna wala tajassasu ba ana nufin a mutlaq bane in akwai maki dole a samu labarin sa domin a san yadda za mu mu'amala da shi a san karfin sa wanda shi ya kai itirar ya samu matsala lokacin da ya kai marashi hari ko da aka samu su makamai waɗanda rashi take da su su a jan sekretin su su gano su ba sai da mai da lafi zuwa gare su shi yasa yana daga cikin babban abin da ma su suke son kula da shi sosai ajan sekiri shi yasa kaga kowace kasa tana tsoron ajan sekiri na wata kasa wanda babban ajan sekiri da tafi kowace karfi a duniya ita ce wato CIA ta kasa America sannan akwai FBI wadda tana kula da tsaron cikin gida ka gane ko to sannan akwai KGB ta kasar Rasha wanda shugaban kasar Rasha na yanzu Vladimir Putin abin da ya san kasar kwarai saboda ya zama cikin kungiyar asirin kasar babu abin da zai boye mai a ciki in kuma mutum na da ilimi zaka iske suna kokarin sai sun sashe cikin su an gane ko in ka dubi kamar Bob Marley dan kasar Jamaica mutum ne wanda ke da zurfin ilimi da tunani da sanin sirrin duniya amma mawaki ne ba soja bane ba dan sanda bane amma ƙasa America sai da ta yi kokarin ta sashi cikin CIA ya mata aiki to da yake shi mutum ne wanda bai son sharri ga duniya sai ta shi ba zai yi ba to sai ji tsoron za su iya kashe shi bai kwashe kwai ba sai kwashe kwai a cikin wani album da Bob Marley ana kiransa A Prison A Prison shine fitowar rana yace cikin wata waka da yayi ra Trace yace Rasta don't work in CIA Rasta su rasta rastaman baya yin aiki a cikin CIA Patriot Trace ya ce gudun kusa ne babu aiki a cikin wannan to don haka kan wani zo ce aya ta ce wala ta jassa su a jin sai kare haram da kaza kaza a bar mabannata a cikin ƙasa su zo su yi- su- su- su- su yi banda to sai suka ce kuma hanyoyin da ake bi ana ajan sakrai ko a- yadda ake binciken istihbarat hanyoyi ne guda uku aka fi amfani da su hanya ta farko shine abin da ake kira wato al-istitla al-fada'i shine za a tura kamar drone ko jiragen sama ko satellite ta dauko labari na biyu al-istitla al-electroni wanda za a yi amfani da na'ura wanda za ta zo ta dauki sirrin kasa ta koma ko yanzu kamar kamar ta hanyar internet ko a tura mi- eh, abin da suke ce ma virus su je su bata wata na'ura ko su sace ke wani asiri wanda yana daga cikin abin da suke amfani da shi na uku sai a jan sai kire al'amiri jasus wanda za a tura to sai suka ce to waɗannan abubuwa su ne guda uku mutumin da zai rayu wani zai shekara goma zaka iske an sani ma ake karewa saboda lokacin da yake tura asiri a wata kasa su suna ekutan shi ta hanyar ekut ya za a yi a yaƙi irin waɗannan abubuwa na farko kada musulmi ya yi mu'amala da kafirai domin zai ba da sirrin ƙasar shi shine yaƙi da ajan sekare na biyu suka ce shine cewa za a sanya waɗanda za su sa ido kan ajan sekare don a kamo su na uku in an gano su za a iya amfani da su a sayi su sai su koma suna ma ƙasar aiki ya zama to ita wancan ƙasa tana sa tsammani ita suke ma aiki amma wannan ƙasa suke ma aiki in ya zama to kuma na wanda ya shafi internet ne to sai an samu su tsaro na internet saboda kan sirrin kasa ya zama to ga hannu sannan kuma eh, na hudu eh, sun kace lokacin da za a yin fareti a ɓoye makamman ƙasa na haƙiƙa kada a san inda ƙasa take aje makammanta don za a iya kai hari kamar yadda aka yi ma libya lokacin da aka kai ma kadafi hari na farko a millar sanka provinces da kuma lokacin da aka fara yaƙi na biyu lokacin da aka je manya-manyan kamfani guda biyu nasu aka kai musu hari wancan da farko ma 'yan ƙasan ne suka tona asirin ƙasa suka ba da labari yana da rai lokacin ya yi magana kan wannan na na uku za a yi attamwi a zo a ɗauko tsohon makamai a yi musu fencir a zo ana fare da su sai a san tsammanin shi ne ƙarfin ƙasa alhali kuma makamman na gaskiya suna can ɓoye to kaga wannan ita ma hanya ce ta i'dadul ma'lumat za a samu ma'lumat a ajiye su don saboda lokacin da an ka tashi amfani da su za a yi amfani an san ta inda zai fito yana san tsammanin ba a da labari lokacin da za a yi kai mishi hari to wannan su ne ɗaya daga cikin abubuwan da misali suka shafi aikin soja wanda musulunci bai jahilce su ba ina fata an fahimce ni kuma ba abubuwa ne wanda za a cewa ba a zamani zai iya canzawa da su ba za a same su ba maudu'in yana da fa'i kwarai amma eh, nuktan mu ta kafin ta karshe wanda in Allah ya ba mu iko sati mai zuwa za mu dan yi ishara zuwa ga wasu abubuwa da suka yi saura shine cewa eh, cikin soja bai dace a samu wace ba domin ba aikin mata bane to shi yasa muka ce rajulul amil muslim na biyu cikin masu kula da ozu forever za a samu mata ba don abu da wani yana bukatar daji da zuwa mission yana da hatsari na uku aikin gab mata ba nasu bane domin tsaron dan kwaya da mutumin da ka kashe mutane ba aikin mata bane kuma ci ta zo ta zauna a wannan lokaci sai eh, abin da shafi ajan sekrai to nan malamai sun yi bayanin police wajen ajan sekrai ana iya samun mata in ana da bukatar shiga wajen mata saboda samu labari domin an ga namiji cikin mata ba za a yarda da shi ba amma ya zamanto suna da shiri wanda ba za su eh, bude al'aurarsu ba kuma ba za su bayar da kansu ba saboda wani lokaci zai kai abinda mace za ta bada kanta ga namiji don ta samu shiri musulunci bai da wannan ba zaka iske an tura mace tana ta rayuwa da wani gangastar kamar da suke hudi har ta bada kanta har ta yi zina a ƙarshe dai za ta samu labarin shi ko abin da ya kama da haka musulunci bai da wannan ba na fata an fahimci sai soja eh, police wanda zai kula da mutane za su sauko daga jirgi wajen mata mace wajen maza namiji bai dace kato yana da matan mutane ba ina fata an fahimci to wannan shi ma shine abin da malamai suka yi eh, ruksa dan haka akwai wani ma malami a garin Maradi Sheikh Abubakar ya rubuta littafi amalul mar'a aikin mace a musulunci wanda ya dace da ita da wanda za ta yi to wuraren da mace ya dace ta yi ga sunan an- kamar takaitattu ne amma akwai inda akwai hatsari ba wurin mace bane kuma wani lokacin su waɗancan suna amfani da matan ne don saboda su biya ma waɗancan bukatar su to sannan kuma su eh, sojoji in ka ka duba su al'umma ce sun bambanta da waɗancan su waɗancan ba a samun a ce komi da mai gini da mi da mi za a samu a cikin su ina fatan ana fahimta ta su sun bambanta da sauran amma aikin su bai cin nasara ba tare da ajan sai kai ba sannan su eh, jandarma zai ɗaukar rantsuwa ba zai saba ba saboda ya san doka su soja in ka gata an kai shi to ta ɓaci babu zancen doka sai dai ƙarfin mutum ya hidda shi ina fata an fice ne ba harkar da ake buƙatar gyara ta ba za a kai sojoji a cikin ta saboda abin ya riga ya kai ƙarshe na dole ƙarfi ne zai yi amfani ina fata an fice ne sannan kuma daga cikin bambancin da a tsakankanin su akwai waɗanda su suna kula da shari'a kaga kamar yanzu akwai police militar da suke kula da sawa aikin binciken abin nan akwai kotu ta soja wanda za ta mutu ita za ta ladabtar da mutane in ana son ma a yi ma mummunar shari'a kana civil sai a kai ka kotu ta soja a yi maka shari'a ina fatan ana fahimta ta a gurguje tun da lokaci ya ƙare za mu fatani ta kashe sai a yi muna addu'a shine cewa abin da yake bata jami'an tsaro na farko akwai cin hanci da rashawa wannan zai bata jami'an tsaro na biyu ya zama to jami'an tsaro suna ma kasashen waɗansu aiki ne ba kasashen su ba sojojinmu da suka je suka yaki yakin duniya na biyu wanda suka je aka ɗauke su suka sa faransa ta samu yancin kai kuma ta ci gaba da bautar da mu wannan asara ce mai girma kai ka yantar da mutum shi shi zo ya ci gaba da bautar da kai kaga wannan asara ce daga cikin abin da ke bata soja bambancin kabila wani namu ne da wani ba namu bane daga ciki akwai siyasa tana bata soja ya zamanto waɗanga yan wanga ko ce na kaga kenan arbe ta koma yanzu ta wani da ta wani ko wanga ta yan adawa ce wanga ta kaza ce kaga wannan zai kawo gyar civil daga ciki akwai rashin sanin hanya a ba wanda bai sani ba daga ciki akwai ɗaukar aikin soja kasuwanci ya zamanto ana fatan yaki ya ci gaba a yi ta tura mutane mission shi yasa su turawa da suka yi nisa zaka iske ƴaƴan manya ake ɗauka ana sa su cikin waɗanda su wajen yaki kidan kaga dole a basu makamai dole a basu labari cikakke domin yana tsoron dan shi halaka to abubuwan da suke bata aikin soja mun dai ka daga cikin su da sauran fartar litini insha Allah ta'ala maudu'i yana da tsawo dan abubuwan da sun kai saura a gurguje sati mai zuwa insha Allah rabbul alamin za mu zo mai bayani akan su abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana sai ayi mun addu'a Allah ya saka alkhairi kuma Allah ya amfana da mu da abin da malai karanta da mu insha Allah ta'ala za mu yi ma kawuna mu da kasa Allah ya ba mu zaman lahiya Allah ya tsare mu na kasar mu gaba daya amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد آمين. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ألسنتنا من الكذب آمين. وأعيننا من الخيانة آمين. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين. اللهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداءك أعداء الدين آمين. وانصر عبادك الموحدين آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم آمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه آمين. وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين